zai da akwai da wani kuma babi ne
وألم أن لم نكن غير القلوب
wa'alam ne
شاهد وأ-
wa'alam وألم أن خير القلوب
shafi na uku shafi na uku wa'alam أو أها لغير لغير للخير وعرج القلوب للخير ما لن يسلم الشر إليه فسني أن خير القلوب cewa zuciyoyin da suka fi kowane zuciya wato mafificin zuciyoyi kowa yana da zuciya amma zuciyoyin da suka fi juna waɗanda suka fi juna waha zuciyar da ya fi kiyayewa da khairi ya khairi
وأوذى ما ما wa وعد arjal qulubi mafi kaunar zuciyoyi wato zuciyar da aka fi musu kauna lil khairi ga samun alkhairi ma lam yasbil sharru ilayhi zuciyar da sharri bai riga ya gare shi suna fassara zuciya kamar sabon ƙwarya abinda ka fara zuba mashi shi yake gudana shi ne ce mafificin zuciyoyi zuciyar da sharri bai riga gare shi
وأوذى ما أوذي به الناسخون mafificin ma abin da wani aka shagaltar da annasi mun masu nasiha da da shi
ورجل في أجلهم راجل amuragi muna masu kwaɗayi rage ba suka yi kwaɗayi fi ajirgi a cikin ladansa
إيصال الخير إلى قلوب أولاد النبي sadar da alhaini ila kulubi zuwa zuciyoyin auladin mummuni da ƴaƴan mummuni wato yana jawo hankalinka cewa shi fa mutum zuciya shi ne mutum to abinda zuciyar ya samu foundation da shi da farko shi aka aka fi kaunar alheri gare shi shi ne yake nuna maka mafificin abinda masu nasiha suka shiga fi da shi masu neman lada suke kwaɗayi a samun lada shi ne su sadar da alhaini isarun haini sadar da alhaini da ƙuluri a wuraren mummuni zuwa zuciyoyin 'ya'yan mummuni
ليصنع بها don alkhairin nan ya tabbata a cikin وتسبيحهم على مخالف watan bihuhum da fadakar da su ala ma'alimin diyanati bisa alamomi na addini wato ilimin addini
وحدود الشريعة da iyakoki na shari'a shari'a ya maka iyaka abu kaza ka san abu kaza halin ka san haram ليرا- ليرابوا عليها don a horiye su alaiha a kan وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم amma da abin da ya waje ba alaihim a kansu an ta ataki da ku ta kulla shi kullu an ta ataki da ku kullu zuciyoyin su ta kulla shi na dini na addini domin kaman kalmar shahada in ka faɗa a baki to ba zai yiwu ba sai zuciya ya kulla shi
وتعمل به جوارحهم gabobin ta amali bin mai aikin shi
وإنه روي عن تعليم السجار istighfar Allah كتاب الله يدفع غضب الله domin an yi ruwaya Allah sallallahu alaihi wasallam cewa hakika sanar da kananan yara likitabin lahi a littafin Allah kuma a tara yara a koya musu karatun Qur'ani ko a koya musu ilimin addini yaghfiru ghalaba Allah yana kusa da fushin Allah Ba yaghfiru bahaushe yakan ce kashe akan ce a kashe wuta to hausa ne na larabci ba ka ji an ce a kashe jirai ke da larabci ba ka cewa ukutu ne na kashe wuta a sai dai a ce yobifiu yana kusa da bushin Allah mana bushewa nan ba san bushewa ba sai dai sakwatanci a ce busa a ai busa hura dan ka hu- ka hura wuta da baki to zai mutu ko to shine ma'ana in ka ji an ce a kashe wuta to hausa ne larabci ba a ce a kashe wuta amma an ce a kashe mai rai kenan shi sa malama shi ke tafi ubala balba yana kusa da mushin Allah ma'ana da hausan yana kashe mushin Allah
وأن تعليم الشيء istihari amma shi bil hashi kuma yin ruwaya cewa sanin abu a halin kurushi ya mutum yana yaro ya san abu to zai dai yake da kan na kashi kamar zane bil hajjaraci idan zane aka yi shi a cikin dutse kaga ruwa bai kankare shi wani abu bai kankare shi to haka nan karamin yaro abin da ya fara zama a cikin zuciyarsa bai kankare shi ne ke kan na kashi kamar zane ne bil hajjaraci a cikin dutse وقد مثلت لك من ذلك ما يم- ما يتجمل إن شاء الله بإذنه ya ce to ɗan masarki laka na kawo maka misali in za ka daga wancan nan ka ma ya tafi kuna abin da suke amfana insha Allah idan Allah ya so yuzi da kiyaye shi ويشرفون بعلمه suke ɗaukaka da ilimi da sani ويسعدون باعتقاده suke daɗin kai wato arzikin lahira shi ne sa'ada itikadi ne da kulla shi والعمل به da aiki da shi وقد جاءني عمر بالصلاة للسبع سنين ya zo a cikin hadisin manzon Allah cewa ƙananan yara a hore su bisa lati ne yin sallah da sabbi sun da daga ɗan shekara bakwai ka ba da cin yaro ne ya sallah a hore su haka ويضرب عليها لأشر da shekara bakwai nan bayan da cewa ku zo ku yi sallah ku je ku yi sallah ku zo ku yi sallah in ya kai shekara goma to sai kuma duka a buge su a kan sallah in ba su yi sallah ba su kai shekara goma a yi musu duka
ويفرق بينهم في- في- في مساجد bil babaji ولا في البلاد sannan in sun kai shekara goma nan wurin kwanan yara yin shekara goma goma to kada dinga hana su a cikin gida daya yanzu kamar yarinya karama da yaro karama ba matsala ba ne su kwana a shekara daya yin shekara biyu yin shekara uku da mace shi bai san abin da ake ba ita ma bai san abin da ake ba amma in sun fara kai shekara goma to abin da ya kamata a yi sai an rarraba wurin kwanciya daya maza su koma gefe ɗaya mata su koma gefe ɗaya
وكذلك ينبغي أن تعلموا ما فرض الله على العباد hakanan ya kamata a sanar shi tun daga shekara goma abinda Allah ya ballanta Allah ya bayar da bisa bayi
نعم قولي من قولي وعملي zance da aiki me zance shi ne kalmar shahada
قبل بلوغهم kun kamin balagar su ليأتي عليهم عليهم البلوغ don balaga ya zo a kansu وقد تك- وقد تمكن ذلك في قلوبهم hakika wancananka shi kalmar shahada da aiki da sallar da sauransu duk ya riga ya tabbata a cikin zuciyarsu وسد- وسكنت إليه أنفسهم rayukansu mata na tsari ba da shi domin duk abin da rai ya saba da shi zai mutu da shi idan ka saba yin sallah lokacin na yi ba ka da natsuwa sai ka yi idan ka saba zikiri lokacin na yi sai ka yi shi sa ke so a kowane yaro ya saba da wannan in ya saba da shi ba sai ka ce ya sallah ba
وأنس بما يعملون به من ذلك جوارهم jawarin gabobinsu an isa ta saba ma ya amalu da abin da suke aiki da shi da shi ne za ka da wancan
وقد وقد فرض الله سبحانه على قلبي عمله hakika Allah subhanahu wata'ala ya fallanta adal kalbi akan zuciya amma da wani aiki ma aikin zuciyar nan ne da yake jama'a daji na kulle kulle na zuciya shine makoman kowane abu abin da zuciya ya kulla shi kenan shine abin magana ba abin da baki ya faɗa ba to an fallanta ma zuciya wani aiki na kullawa me na kullawa dole ne zuciya ya faɗi cewa ya yarda Allah ɗaya ne na baki bai amfana sai zuciya ya yarda Allah ɗaya ne ya yi itikadi haka
وعلى الجوارح ظاهرة kuma ya kallafa ma ya fallanta ma gaɓoɓi a zahirati mabayyaniya a malam aiki na natsa'a ci na biyayya shi ne misali a yi azumi a sallah a yi aikin gaba ko tafiya wajen karatu aikin gaba ne da duk sauran ibada wanda na iya gaba to an fallanta mu gaba ki
wasa ufassiru laka ma ma shar da sharaka tsara talaka ka zikira ko za to ma yace to ka ji abin da na gaya maka tun daga farkon babin zuwa wannan akwai aiki na kulle-kulle na zuciya akwai aiki na gabobi to da sannu za mu je gaba zan shar- zan rarrabe maka daban-daban ma sharatu abin da ne maka sharaɗin zikira ko ambatonsa babu babu zan kawo babi babi tun daga babin abinda hancin ya kamata ya faɗa da babin alwala babin tsarki babin har a kai lokacin da zan kawo maka babin gado shi ne ce zan kawo maka babin babin babi babi in na gama wannan zan ce babu kaza babu kaza to ka san aina masu littafai wancan da muka hukunce kan ce fasulu wancan yakan ce fasulu wato magana ya ƙare an raba wancan da wannan wannan kuma yakan ce babun babu wannan mun bude kofa ne kofan kaza shi na wani zan yi ne akan babu babu babu nan zan in na gama wannan magana zan ce to ga wancan mun kulle kofa mun bude wannan to shi ne ce ni nan kawo maka baban baban kofa kofa shi ne muka akan bari akan bar shi cewa a babi babi amma ma'ana kofa kofa kuma ɗaki ne a kulle to za a bude maka kofa kamar yanzu muna wuce gaba za ka je babu to kofan abin da ya kamata hajji ya faɗa shi za a yi
ya karbo min fahimi muta'allimi insha Allah domin ya kusata daga fahimtar masu neman sani wato in kawo fahimtar masu neman sani ya zama kusa shi sa na kawo shi babi babi ban shi a hausa ne ba in Allah ya so
wa iyyahu nastahiyu wa la nastahiyu Allah muke bai wa zafi wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa wa bihi bihi da shi Allah na sa'i muke neman taimako ya taimake mu wala haula babu dabara ga barin sabon Allah wala quwwata babu karfin bisa bin Allah illa billahi zai taimakon Allah
sallallahu ala sayyidina alhali madaukaki Allah zai taimake mu tsiran Allah ya tabbata bisa shugaban mu Annabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
da ala ya da sabon sallallahu alaihi wasallam ya isa
nasu jinkuru suka zo su yi ziyara sun ziyarci kabarin shehi shine suke son a masa addu'a za su yi za su yi gaba saboda wajen na da nisa masu zuwa gurugu to Allah Allah ya ba da ladan ziyara Amin.
lafiya Bismillah.
lafiya ku lafiya baki ne suka zo ziyara ziyartarau da shi kuma za su shi za su je guru ziyara za ta dace kuma an zo ana karatu to biya su ta yi dace wanda ku zo lafiya lafiya ku lafiya Allah ya ba da ladan ziyara Allah ya ba da ladan ziyara وعلم كسبي جنبك ربي Na'am.
na khairar gurur cewa mafificin zuciyoyi kauhata mafi kiyaye wanda da khairar kafai wasan gurur mafi kaunar zuciyoyi min khairi da alkhairi wato zuciyar da aka bi kawana mata da alkhairi ma lam yasbiqu sharru ilayhi abin da sharri da ya gare shi ba wa aula mafificin ma uniya bi naziruna abin da aka shigar da masu nasiha biyu da shi wa rage ba fi ajiyar ya rage mona a rage mona masu kwaɗayi a rage ba suka yi kwaɗayi fi ajiyar ya a cikin ladansa misalin khairi shi ne sadar alkhairi ila qulubi auladil mu'minin zuwa zuciyoyin ƴaƴan mu'min niyyar saha don alherin ya tabbata fiha a cikin su wa tanbihuhum da faɗakar da su ala ma'alimin fiha da bisa alamomi addini wa hudud shari'ati da iyakokin shari'a biyu don a hore su alaiha a kanta wa ma alaihim da abin da ya wajaba a kansu an ta'ata da hukumu zuciyoyin su da kulla min addini daga addini wa ta'amala bihi jawarihu gabobin su da yake da shi fa innahu domin yan lamari yake ruwa an yi ruwaya anna ta'alima sigari cewa sanar da ƙananan yara bi kitabillahi ga littafin Allah yadda balaba ma yana kusar da fushin Allah wato yana sa Allah ya kawo saukin fushi saboda ƙananan yaran nan da ake halartar da su wanda ta ne masa shaƙi cewa sanin abu fi sigari a cikin halin karanta da wujiya dan na kashi kamar zane ne da hajjara a cikin tsufi yadda ka san zane abin da ya yi ruwa bai gobe shi to haka nan abin da yaro ya sani ina kan wani masarci laka hakika na misali gare ka min zalika daga wajen kamar yadda ta auna abin da suke amfana bihi da shi insha Allah idan Allah ya so bihi bihi da kiyaye shi wa ya shirku da suke samun ɗaukaka mai jirgi da sani na mai tsadu da suke daɗin kai wato arzikin lahira bi itikafi da kulla shi wannan amali bihi da aiki da shi wanda ja hakika ya zo a hadisi an yi umaru su ƙananan yaran nan a hore su bisa rati da yin sallah da sabbi sun na mai shekara bakwai kana da yaro ya kai shekara bakwai ce ta shi je sallah karka ne ka ce yaro je kai wasa ta shi ka je kai sallah wani darabu ana bugun su alaiha a kan sallah da ashirin da ashirin da shekara goma ويفرق الربع بينهم تكاني سد المضاد يولد بجيا وكذلك هكذا ينبغي كما أن يعلموا أسنة السوء ما فرض الله أبدا ألا يفرض كان على العباد بساكباي من قول لغنشي وعمل دائم قبل بلوغهم تنكا من بلغ ليأتي عليهم القلوب دون بلغ يبوء كنسو وقد تمكن ذلك حقيقة وانجانك يا تبتا من قلوبهم بذل شويس وسكنت إليه أنفسهم رايك سلطانة إليه زواجه وأنست بما يعملون به جوارهم جوارهم قبوا منسو أنست كاسابة بما يعملون به سجل أي كتوابه لشيء من ذلك اليوم bal fara Allahu hakika Allah ya fallanta subhanahu da zargaggen zargi wata ana madaukaki alal kalimi akan zuciya a manan aiki yana da itikada shi na kulle-kulle wa alal jawari ya kuma fallanta akan gabobi a zahirati wanda yake na sarari zahira a manan aiki na fa'a shi na da biyayya wasu tafsiru daga da sannu zan rarrabe maka ma sharattu abin da ne sharadi daga gare ga zikirar ko ambatansa babu baba bani bani ne ka uba dan ya kusata in fani daga fahimtar muta'allimi masu neman saninsa insha Allah in Allah ya so wa iyyahu Allah kadai ne na sabiru muke neman muke mai mazabi wa bihi da shi ne na sabiru muke neman taimako wala haula babu dabara ga barin sabon Allah wanda wanda babu karfi da za a iya bin Allah illa billahi zai rufe gaban Allah al'ali madaukaki da zai mai girma sallallahu Allah ya tsira ala sayyidina bisa shugaban Muhammadin nabi annabinsa wa alihi da dangoginsa wa sahbihi da sahabbansa wa sallama ya amintar da su tasliman amintarwa kasiran da yawa ya yi kuwa kuma wa'aula mafifici ma abin da wani aka shagaltar da annasi wani masu nasiha bihi da shi shi ne isa da alhairi sadar da alhairi wata makana ya tabbata